Abdul Ahad Ibrahim Mumin رضي الله تعالى عنه yake gabatar da tafsiri cikin kitabun kimiyya da tafsir na mahaifin kashim Ibrahim Mumin رضي الله تعالى عنه za mu tashi a cikin suratul Rahi a ta daya a kan kula wa
yau kam an gama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم لما صبح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق به المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شعيمة الشيخ بن سلمان بهذا النحو الطاقم من كثيرنا وظفر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من زال صلى الله عليه وسلم يجي bazance ya je wajen Allah ba ya je inda Allah ya ce banta makansa ya je halara inda Allah ya yi shi saboda kanshi ya yi sammai da bakwai da kasa bakwai saboda halitta ma'ana dan adam kuma an gaya muku duk abin da yake cikin duniyar nan sammai bakwai da kasa duk ya yi shi ne saboda dan adam ya isa ma misali a ce annabawa da suka gama aikinsu a nan kasa suka koma can wajen allah allah ya ajiye su sama na farko na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai bai ce saman farko ya aje jibrilu ba na biyu mika'ilu na uku asarafilu na hudu asara'ilu na biyar malakul mauci na shida mika'ilu na bakwai jibrilu shugabansu a'a ba na mala'iku ba saman nan bakwai na kasa allah ya yi shi ne saboda halitta ma'ana ayan yan adam balle ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suka aka yi abu saboda su an yi bayanin kuma tafiyar manzo Allah daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sama ya wuce sama har ya je saman sama inda babu sama kuma sama ya tare ya ga Allah mun yi bayani jiya Allah ya ce musu udunu udunu udunu kai kusa kai kusa kai kusa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin hadisin kudsi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntuhu subhanallahi shi bawa na bai gushe yana bauta mai inji Allah kuma wannan hadisin yadda zan fasara shi kowane bangare cikin musulmai gaba da yakab na kwaro da na malali da na kaduna da na najeriya da na west africa da na afirka da na alam duk gaba daya ba za su fassara su fassaran da wuce yadda na fassara shi ba amma kuma in har ni ne daga can na fassara shi sai kaga kuma jin daban ne za ka iya jin shi a gidan rediyo an fasara wannan hadisi amma ba za ka ji komai ba amma in ka ji inda ya kamata ka ji sai ka kuma ka ji abu da ka ji abu ne ka son fara kenan bawa na bai gushe ba yana bauta mu cikin nafiloli na yi bai ce cikin farin loli ba ina fatan kun fahimta la ya zala abu ya taƙarabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu bai ce bawa na bai gushe ba yana bauta mun yana neman kusanci da ni cikin nafiloli har in so shi in na so shi in zama shi me yasa bai ce bawana yana neman kusanci da ni cikin farin loli ba ko? to babban magana ne fa لا يزال عبدي يدخل إلي بن أباتا أحبه فإذا أحببته كنته ولم يقل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض بالنوافل ما الذي نحن فيه مولين مي مكيشكي إن با نافلو لي با me ake zagin mu saboda shi in ba na filoli ba me ake cin mana mutunci saboda shi in ba na filoli ba me ake haukatar da mu ake mu mahaukata ne domin ambaton Allah shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah wanda ake ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah farilla ne nafila ce to wanda nan kawai mutum in ya fahimta ya gode ma Allah kawai kuma wallahi tallahi ba yadda za a yi abokinka babanka mamanka kanwarka yarka masoyinka ka zauna da shi ka yi ta bayani hadisai da alkur'ani har ya ji abin da kake ji ba yayuwa sai ka bi sai sun bi inda ka bi saboda ba ba kayan soja aro kayan soja ba a yi kanina ne obanmu daya saboda ka ga kayan sojan nan kasa ya yiwu bai yiwuwa mara shu'aibu bai yiwuwa hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu in na so shi kuntuhu sai in zama shi nan kuma maganan ya yi nauyi sai Allah ya ji tausayi mu sai ya fasara shi sai ya ce kuntu sama ahul da ya sama bihi sai ni Allah in zama kunninsa wa basara hulɗe ya surbi da kuma idanuwan sai ni Allah in zama idanuwan bawana wanda yake gani wa yadahu allazi yasutu bihi da kuma hannayensa wanda yake aiki da shi da kuma kafafuwansa wanda yake taka da shi taka lafiya kaga nan duk wanda aka ce mai taka lafiya nan ne taka lafiya to in Allah ya zama kunninka ka iya ji wani abu wanda ba Allah ba in Allah ya zama idanuwanka ka iya gane wani abu wanda ba Allah ba kai an yi saurin zagi in Allah ya zama hannayenka ka iya mu'amala da wani wanda ba Allah ba in Allah ya zama kafafuwanka ka iya taka zuwa wani wuri ba saboda Allah ba ba yayiwa wannan shine rikicin duniya da lahira shine rikicin musulunci shine rikicin senegal da nigeria da saudiya da afghanistan da niger shine rikicin badarawa da malali da kwaro ya ka fahimta kaza a ni ban fahimta haka ba kaza na fahimta kuma ba wanda ya isa ya kwace fahimtar mutum cikin zuciyarsa ya watsar ya same wani fahimta daban sai dai wanda ya shirya baya son ya fahimta udunu udunu udunu udunu daya udunu biyu udunu uku to wa'annan udunu al-islam wal iman wal ihsan islam تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بقدر خيره وشره الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دان الله نان زين يتايوا الله يتقبل الخير da manzo Allah ya dawo fa wajaba alaihi salatu sai sai Allah tabaraka ta'ala ya wajabta sallah a gare shi kamar yadda muka yi bayani lima shahada min jamalillahi tabaraka wa ta'ala saboda abunda ya hango ko ya gani cikin taskoki da kuma haskoki haske wanda bai da iyaka cikin hararin Allah tabaraka wa ta'ala lihaza katis salatu in ji shehu ku saurara da kyau lihaza saboda haka kanatis salatu nashi'atun min mahabbatillah shi sallah da inda aka bi daga farko har kashe dai manzo Allah yanda yayi kusa da Allah har qaba qausaini au adna da udunu udunu udunu kai kusa kai kusa da kusa har ya kai inda babu ma biyu ɗaya ne kawai auren da ya dawo kuma kasan babu komai cikin kai kusa kai kusa kai kusa har so uku babu komai a cikin wannan kalmomin banda soyayya da soyayya ya yi soyayya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'ukum Allah da soyayya ya kai matukan soyayya soyayya har in bai kai ka kare cikin wanda kake so ba da saura dole ka kare cikin wanda kake so ya zama kai da shi ɗaya ne kawai sai soyayyen ya tabbata da soyayya amma matukan ku biyu ne wani wannan yana nan wancan yana can ta soyayyen bai tabbatar ba da soyayyen ya tabbata soyayya fillahi lillahi wa minallahi wa ilallahi to shi manzala sallallahu alaihi wasallam daga ya fito cikin soyayya me ya dauko sallah to sallah ya kasance nashi'atun min mahabbati shi so shi sallah ya fito cikin soyayya kawai dukkan ibadu za a ke wannan daga kaza wannan daga kaza wannan daga kaza daban-daban za a yi bayani wata rana asalinsa amma shi sallah cikin soyayya ya fito mahabbatin lahi tabaraka wa ta'ala wa mahabbatin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam soyayya yana da wahala dukkan fahimtu wanda mutum ya fahimta soyayya yare-yare daban-daban har english yake law har cikin larabci a ce mahabba shi bahaushe da ya zo sai ya fasa kwai bahaushe ba yana cikin yare wanda suka fasa kwai akan soyayya eh wai soyayya sai ka soya ka soyu sannan ka zama abun haifani wanda masoyinka zai yi amfani da kai kai ka soyi ba ka soyi ba kakanan malam bala ka soyi to ya ce abuwan bai soyi ba ke su wanda aka ajiye shi bayan gari shekara dubu ba hamsin kowane shekara duba hamsin zai kowace ina hana ila kama hana ila nuhin wani nabi na min babi wai za ka nabi za ka na nabi na wa minka minka annabi muhammad wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama kun ga manzo Allah wahalan da ya sha a makka ya bar garinsa baya so ya koma wani gari daban inda Allah ya tura shi ya je ya zauna da kuma kiyayya wanda ya samu cikin ‘yan uwansa da wahala wanda ya sha wanda abun ya kai ya kai har ya bata ma mala'ikurai da aka jefe shi a nan ta'ir ana jefe shi da duwatsu ana jefe shi ana jefe shi ga wanda ya ce Allah ɗai ne ha ha ana dariya ga wanda ya ce Allah ɗai ne ana jefe shi har jini ya sauka har abubakar shi ya tsaya yana tsare abun nan wannan duwatsun da mala'iku suka fusata suka ce ka ba mu izini mu hada wa'annan duwatsu guda biyu cikin ta haifi saboda kanin duwatsu yake a hada kawai kowa ya halaka ce a Allahumma irfir lahum fa innahum la ya'lamun Allah ka yafe musu irhamhum ka yafe musu saboda mai saboda ai ba su sani ba sallallahu alaihi wasallam
ai wannan shine ainihin rahmat rabbani ai ya soyu
mutukar soyayya wamin ka wamin man wamin nuhin shekara dubu ba hamsin kullum kowane sallah asuba ba a taba fasa wata rana ba sallah asuba ba ba a mai duka ba cikin dare har ya suma a jefa shi bayan gari in wannan iskan ya hura na asuba sai ya farfado ya dawo haka ya zauna har shekara dubu ba hamsin a ya soyu wamin nurin ko? wa ibrahima aka tara mutanen duniya duk da yarinya da budurwa da bazawara da saurayi da karamin yaro da tsoho da tsohuwa da bawa da sarki kowa na mulkin mulkin duniya duk gaba da ya kafa a ce ko'ina kowa ya kawo ice saboda za a kona ibrahim aka tattara su gaba daya aka zo aka jefa shi aka kunna wutan wutan ma ba a iya jefa shi a ciki saboda tsananin zafin sai aka yi wani abu na harbawa kamar majaujawa kato wanda aka harbawa amma wannan kato irin wanda zai yi dauki mutum aka zo za a dauke shi za a dauke shi ba iya dauke shi ba mala'iku sun rufe shi an yi an yi ba a iya dauke shi sai iblis ya zama soho mutum kasan soho kullum ana jin kunyan shi shi yasa sohon banza Allah ya kiyaye ana jin kunyan shi a ce dan iska ne eh so na shi da ya zo ya ce soho ya ce ai abin da ya sa ba za ka yi daukan shi ba mala'iku suka rike shi eh ba zai iya tashi ba saboda haka ku kira 'yan mata su fito tsarara ga nuninsu da komai suna rawa za ga mala'iku sun yi fushi sun kau suna kau kawai cafka cafka shi ko wasan kuma ba su hone to da ya zama saurayi ya zo ya yi magana za a saurara mace ne ba za a saurara ba saboda ka mu dinga bin sufi mu dinga masu biyayya ka gane ko mu dinga girmama su amma kuma mu kiyaye su domin da yawa shaidan annan yake bi ya nuna shi tsoho ne tsohon banza da aka ce wa ba ka son taimako ya ce sai wajen Allah to ka gaya mana mu gaya wa Allah ya suka ce a a gaya maka kai ka gaya mashi a shi ya fi ka kusa da ni in gaya maka wannan ai maganan banza ne kai malam jibrilu in gaya maka kai ka gaya mashi ai yana jinka ya fi sanin komai to in gaya mace ta fi ka ilmuhu bi hali yanda ya san halin da nake ciki ni ya ishe ni sai aka dauke shi aka jefa da shi cikin wuta ba abin da ya tabaci sai daurin da aka daure shi shi kada shi ya kone wannan igiyan ba sauran cikin su duk ba abin da ya kone bai yadda kowa ya taimake shi ba a takaice ya soyu ko bai soyu ba wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa fir'auna ya bi shi su ba su wuce dubu saba'in da wani abu ba akan fir'auna yana da general general general general na sojoji miliyon daya kowane general yana da runduna runduna yaki wanda babu yaka suka bi shi ga fir'auna yana zuwa da sojojin wanda ba misali ganin su inda suka kare baya yiwa ga kuma teku a gabansa a gabansa kuma ba jirgin ruwa akwai tashin hankali wanda ya taba kai wannan inna la mudrakuna sai ya tambayi Allah sai mala'iku suka ce ka tambayi Allah mana sai ya tambayi Allah shi Ibrahim aka ce ka tambayi Allah ya ce a'a ba ya sani ba ni ba ruwana Musa aka tambayi Allah ya ce Allah haka muke wani bambanci eh eh wani in yayi talauci sai kowa ya ji wani kuma ko zai mutu ba wanda zai ci ba laifi ba ne haka Allah ya halice mu sannan Allah ta baka ta'ala ta ce kalla inna ma'i sai ya ce inna la mudraku da sai ce kalla kala kalla ba za su same mu ba ba za su kama mu ba saboda inna ma'i saboda shi ubangijin yana tare da ni inna ma'i lokacin manzo Allah aka bi shi karkashin wannan kogun me yace inna Allah akwai ma'i to ai ko nan ma ka san shi annabi Muhammadu da ban yake wancan inna ma'i rabbi wannan kuma inna Allah wannan yayi amfani da rabbi wancan yayi amfani da Allah gaba daya to a zauna a ana bayanin kanin Allahu da Rabbi to bari dai mu je gaba saboda haka shi soyayyan sallan nan wanda muke yi in kana yin shi ma kawai ka san daga soyayya eh daga soyayya ya fito saboda shi salat cikin larabci ma as-salatu as-silatu shi salat ma'anansa alaka ko dangantaka ko wani abu wanda yake kaninka da wani shine salat la yari tilka salati fa hiya silatun me ka suka ce connection yawa to nagode mm ya li tilka salati fa hiya connection wa li zaka salami fa hiya peace ka gane ko to nan ne sallama alakan saboda kullum bawan Allah duniya yana gaban ga mata ga yara ga yinwa ga abun sha ga neman inda zai zauna ga rikicin duniya sai aka ce to ka dinga ziyarci Allah kullum ka koma ga Allah sau biyar a rana in ka gama kuma gai da Allah kar ka dawo nan duniya ka gama gai da Allah sai ka gai da annabi Muhammad التحيات لله الزكيات لله طيبة صلاة الله السلام عليك أيها النبي عليك ka wanda yake gabanka shine ka ko wanda baya nan to amma بقدر ما تحب وتنالوا نلهم وزدهم بقدر صدق كل مريد بقدر شوق غرغدون soyayyanka da gwargwadon himmanka ya kasance manzan Allah kamar yana gaban ka na gaishe shi an ta abu da Allah ka annaka tara sai ta sallah cikin soyayya ya fito saboda ka Allah yake cewa inna salata tana anil fashai wal mun wal munkar wa zikrullah akbar وحيث أن ديننا عند شيخ الإسلام هدفه شيئان شيء الدين من مسلم شيء abinda ya kawo mana wanda shi ne babban abu wanda ba wani abu irinsa ma'ana manufansa shi addinin musulunci shehu ya ce abu guda biyu ne girmama mahalici ko da kuma zaman lafiya ta'zimul khaliq tabaraka wa ta'ala wa akhar as-salatu ma huwa assalamu alaikum shi sallah menene ina ya kare mai Allah akubar ba girma ba ne mai salamu alaikum ba zaman lafiya ba ne to wannan shine musulunci eh shine ƙwaryen gaba daya duk abin da yake ciki daban-daban daban-daban wannan sai ka bude ƙwaryen sai ka ga madara ne ya koma ya koma nono ga kuma man shanu ga kuma mai ga kuma komai da komai amma asalin musulunci gaba daya shine girmamawa shi mahaliki Allah tabaraka ta'ala da kuma sallah wanda shine assalam ma'ana zaman lafiya wanda shine addinin musulunci ta'zimul khaliqi wassalam huwa dinuna girmama ubangiji Allah tabaraka ta'ala da kuma zaman lafiya shi huwa dinuna shi ne addininmu gaba daya in ji shehu sai ce idan tafakkar tafi salati shehu ya ce in ka yi tunani cikin sallah la tara illa shay'an yuzinu bi ta'zimil khaliqi aw shay'an yatlubu salamat al khalq wai in shehu ya ce in ka yi tunani cikin sallah gaba daya daga farko har karshe ba za ka ga komai ba sai girmama ubangiji Allah tabaraka taala da kuma neman zaman lafiya a nan duniya da lahira shine sallah gaba daya farkon hajjuwa kasin manzala sallallahu ya ce ubangiji Allah tabaraka taala ya ce cikin hadisi abin hurairata radiyallahu anhu ya rawaito قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن sai ya tafi ya yi bayanin hadisin hadisin me yake nufi Allah tabaraka ta'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi ni Allah na raba sallah kanina da bawana kashi biyu kashi nawa ne kashin kuma na bar ma bawana wali abdi masa lokacin kuma bawana duk abin da ya tambaya kawai zan ba shi iza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin in dai har bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah sai Allah yake akai tsaye hamadani abdi bawa na ya gode mu wa iza qala ar-rahman rahim qala Allah sai Allah ya ce kai tsaye asna alayya abdi bawa na ya yabe ni wa iza qala malik yawmiddin qala sai ubangiji yace majjadani abdi bawa na ya girmama ni فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي sai ubangiji ya ce a wannan kanina ne ni da bawa na kadai ba wanda zai shiga ciki iyaka na abudu wa iyaka da wani abdi masu al ubangiji na duk bawa na duk abin da ya tambaye ni yanzu to ya zama nashi kawai daga tambaya kawai ka tabbatar an baka tun da an baka dama alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma aka ce maka ka tambaya abin da kake so me ka tambaya ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim ila akhir salati talaba as-salamu faqat har zuwa ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya tambayi hanya madaidaici a hanyar zaman lafiya menene hanyar zaman lafiya hanyar bauta ma Allah saboda ka zauna lafiya a duniya gobe lahira ka zauna lafiya duk da peace ne zaman lafiya ne kuma neman zaman lafiya wanda shi ne dai ya dawo cikin abu guda biyu girmama ubangiji ta baraka wata'ala da kuma zaman lafiyan halittan Allah shi ne fatiha gaba daya ba abin da ya rage ciki idan salatu mustaqim faqat as-salatu awwaluha ta'zim al-khaliq wa akhiruha talab salam to idan salatu mustaqim ai ya kamata ake yi shi kana ya kare idan salatu mustaqim Allahu akbar a tsaya ai akwai ihdina siratal mustaqim da yawa wanda suka ji jiki suka sha wuya kamar yahaya ba kashe shi aka yi ba kai kaso a kashe ka? Aha. kamar ayyuba rashin lafiya ya yi ko? kai kaso kai rashin lafiya? idan siratun siratun da zina an amta alaihim wanda hanya da zai ce siratun da zina haka ku bi a wannan hanya amma dai akwai mayanka a wurin ku bi akwai masu bulala eh amma da karshe za ku samu aljanna za ka tafi amma cikin fargaba amma sai Allah ya ce lazina an amta alaihim albarkar manzo Allah ghairil maghdubi alaihim wanda suna yahudawa wala dhalin da kuma nasara maghdubi alaihim an yi fushi da su saboda su sun yi manzo Allah hasada ya rubuna kuma ya rubuna abna'ahu nasara kuma sun nema kusanci da Allah sun nema ganin Allah da san Allah har ma abun ya kai su masu ce ai shi annabi Isa dan Allah ne kawai ba bawan Allah bane wala zalina baya cin alqur'ani eh sakatari ne in ji shehu shi ba sarki ba shi ba waziri ba shi ba mayaki ba shi ba korau ba kasan korau to ka je katsina za su nuna maka tun da kai balufe ne katsinawa ba sun ce sun kori wasu zubawa ba ko kariya ne? aha wasa suka yi to wasa suka yi kun ji ko wasa suke yi to wa'in nan korau wanda wasa suke yi ka gane ko to dukkansu gaba da in ka tattara su ghairil maghdubi alaihim wala dallin amina to da Allah zai fadi akan sai ka hadu da wa'annan korau zaka sha wahala sannan zaka samu aljanna to bawa zai ji tsoro sai ya kawo duka gaba daya kawai yace lazina anamta alaihim amma gairin maghdubi alayhim yahuda wala dallina kuma nasara wanda su sun bace kawai har sun mai da bawan Allah Allah Allah ya kiyaye wa atayna musa alkitaba ayan ya kare mu ci gaba
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا zuriyatan ذرية من حولنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا Allah tabaraka ta'ala yace waja'alna hudan li bani isra'ila ala tattakhadhu min duni wakila tafuduna ili amrakum su ha aw wa atayna musa alkitaba sai muka ba annabi musa littafi wanda shine taurat waja'alnahu hudan li bani isra'ila sai muka sanya wannan littafi shine taurat ya kasance abun shiryawa ne ga- ga bani isra'ila ala tattakhidhu min duni wakila za ku iya daukan abun jinginawa abun taimako a nan duniya da lahira wanda za ku mai da lamarin ku zuwa gare shi tafuduna ilaihi amrakum wanda ba Allah ba kaman kaman kaman tambaya ne to ba zai yi ba aljawabu la zuriyatan man hamalna ma'a nuhin zuriyan wanda aka dauka aka sanya su akan jirgin annabi nuhu annuhu suka tafi tare da su cikin wannan jirgin nashi shi innahu shi nuhu kana ya kasance kowane lokaci ko yau ko gobe in ji malam bahaushe kaziru shukri kana abdan bawa shakuran mai yawan gode ma Allah tabaraka ta'ala to shi nuhu ba sunansa nuhu ba eh sunansa abdu abdu shakur eh abdu shakur abdurrahman abdul ahad eh amma yawan ambatan Allah yana ambatan Allah har yayi bacci har yana kwance cikin dakinsa baya hutawa kullum Allah Allah Allah Allah can inda da yayi baka ji komai sai kana ji mm mm mm shine nuhu nuhu mm mm mm sai aka ce nuhu kawai amma sunansa abdu shakur mai yawan gode Allah ne wa kadaina وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا sai raja فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدنيا وكان وعدا مفعولا
wa kadaina ila bani isra'ila Allah tabaraka ta'ala yace auhayna muhimma annabi Musa shugaban bani isra'ilu muka yi masa wahayi ila bani isra'ila fil kitabi cikin wannan littafin na taurat Allah ya ce mun yi wahayi a cikin wannan littafin taurat shugaban su annabi Musa akan cewa su bani isra'ila la tufsidanna fil ardi marratayn za su tafiya su su yi ta batan kasa so biyu duk lokacin da suka bata kasa Allah tabaraka ta'ala zai tura musu imtihani da kuma jarraba sai su fada imtihani wani ya zo ya yake su ya kashe su a saboda zunubin da suka yi da inda suka yi zunubi Mm, yana da shi kamar samari ne samarin samarinmu in dare ya yi za a je a- a- ana so a yi wasa a ce bari a je sabon gari a yi a yi Eh, a wasa cikin cikin gari wajen kanin uba da kanin uwa da sauran cikin gari ka gane ko wasa wasa ne kawai amma dai a je sabon gari a yi wasan ya fi dan sauki a kan a yi wasa a cikin unguwa cikin layin to ka gane ko to wasa a waje ya fi ai wasa a cikin masallaci to wasa a kano ko kaduna ya fi ai wasa mutu ya je har maka ya ce zai wasa a can saboda ba wajen wasa ba ne to su bane isra'ila sun yi wasa wajen baitul maqdis garin annabawa inda ba wurin wasa ba ne saboda haka in za a kama su makaman zai fi zafi akan wanda ya yi wasa a bayan gari sun ba ta kasa su biyu ardu sham bil ma'asi da saba ma Allah tabaraka ta'ala marratayn su biyu wala ta'lamunna uluwan kabira tabghuna baghyan aziman suna zalunci zalunci mai girma amma Allah tabaraka ta'ala ya ce fa iza jaa wa'duhu lahuma daya la tusridanna fil ardi marratayn marratayn su biyu dayan marra in ya zo aula mar'in fasadi in ya in an fa in ya fara nuna inda suka bata kasa na farko wannan laifi wanda za su yi na- na farkon ba asna alaikum ibadana na uli batin shadidin sai ni Allah tabaraka ta'ala mu tura masu wasu cikin bangare na bayanmu wanda masu ƙarfi aljababiratu wanda muka karanta can gidan malam arab ulibatin shadidin wanda suke da ƙarfi mai tsanani ashabu kowatin bil harbi wanda sun iya yaki Eh, in suka shiga yaki kawai kashewa da karyewa kawai suke yi su mutum daya zai iya yaki mutum goma faja su khiya kalalar da yayi ai an saba ana yaki sai a hadu wani wuri a je a yaki a wurin ko a fada a cikin gari a yaki a tsakiyar gari ko wani fili cikin gari amma wa'annan mayaka cikin gidaje suke shiga gida-gida daki-daki falo-falo har cikin tuwalit har karkashin gado su su mika hannu su kama hannun yarinya su fidda shi su watsar ba wai ka shiga cikin gida ko ka shiga cikin dakin kawai ka ka tsira ba a ko ina za su shiga cikin sojojin ma na zamani wannan akwai irin wannan akwai sojoji na mayaka a cikin daji akwai marines na yaƙi cikin ruwa amma akwai especial sunansu mai aka cewa intelligent ko mene ne intelligent intelligent to su ake turawa in akwai masu taurin kai cikin gari su za su shigo su rataya su wannan su raba da katanga su hau katanga su shiga su fasa kofa su shiga cikin gida su su su su bude zurowa su shiga toilet su kama na kamawa a je a kai san inda za a kai ba kamar sojoji wanda su a can a boye karkashin bishiya ko karkashin abun nan dutse ko karkashin wani abu ba soja daban-daban ne Allah ma sojojinsa daban-daban ne akwai wanda za su zo su kashe jama'a da yawa akwai kuma wanda in ya zo in suka zo sarki za su kama su kashe saboda matsayin sauran sojoji ƙanana ko ya baye da sauran ƙananan kware-kware su ma yaran malakul moti su suke kashe amma in kashe babba ya zo kamar wani sarki wanda ya fito ya sa kaya goma sha biyu in ya sa wannan kayan ya fito aka ce masa kayan yana da kyau amma ba wanda ya fi shi kyau sai ya koma yana canja kaya har goma sha biyu da ya fito aka ce kayan ya yi kyau wannan ya dace da sarkin namu sai ya hau doki zai fita kawai sai ya hadu da malakul mauti ya ce na zo gaishe ka ne ya ce a ban da lokaci ka tabi kami sai na je na dawo ya ce a ai ba zan je in dawo ba wanda ya aike ni bai san aje a dawo ba a to waya ya kai ka yace rabbul alamin to me yace ace in dauke ranka daga nan a kai hakuri in je wannan kwalliyar nawa mai kyau wanda na sa har goma sha biyu ina gwadawa zan je in ba su labari da abin da ya faɗi kuma in dawo a wanda aike ni baya wasa yace in dauke ranka a nan kawai yana so ya yi gudu aka shafke shi aka dauke ranka to kaga wannan babba in za a dauke babba babba ake aikawa in za a dauke kuma kwari kananan shi ma ake aikawa su zo shi ma su kama shi saboda shi babban ya iya hakuri ya iya jurewa in za a dauke shi za a zo Allah ne ya turo mu kamar yadda aka turo wajen Sayyidina Umar ya mari mala'ika Umar ba a kamar yadda aka turo wajen cikin annabawan nan wani wani annabi annabi Musa ne salamu alaikum alaikum salam Musa kana lafiya lafiya lau na zo ne na zo me ma'ana na zo ai na zo in karba ni eh ka zo karba eh to bismillah zo kusa zo zo zo bismillah bismillah ai ba komai bismillah mala'ika yana kusa kawai sai ya wanke shi da mari zai ni za a ci za a dauka raina koma wa ya gaya maka Allah ba shi ya gaya miki koma ka je ka gaya masa saboda wannan sarkin bai da matsayin bai da alaƙaninsa da Allah ya ce zai ce ya dawo sai yasa kawai aka yi dauka ransa wannan kuma yana da alfarma wajen Allah sai yasa wani lokaci in polis ya ga ka hau mota motan gwamnati in za a zo wurin kama sai a rataya gunduga a zo a ce yes sir how are you fine from where from abuja to gashwa ah babu kaya hankali cikin discipline ai amma kuma in yaga koya bai kamar malam ya ko wannan ko malam Musa gashwa za su zo gashwa aka sai da motar park where where gunduga ka saboda me saboda an san kai talaka ne well well wani well well da an ce ma talaka talaka park well amma in an ga motar gwamnati ne kuma an zo da to kaga har da kwado sai kaga discipline wanda aka koya masa can ya dawo alfarma saboda su masu saboda su masu alfarma ne to in za a aiko wajen mara kunya wanda jahilai ne za su iya fadin abu to annabi Musa sai ce Allah ya ce annabi Musa ba ka son kan mutu ne ya ce eh ka mutuwa da ba dadi Allah ya ce ba komai dauka tafin hannunka ka aje shi akan saniya ko rakumi ko rago misali rago duk abinda tafin hannunka ya rufe cikin gashi na baka irin su shekara ɗari ko shekara dubu sai musa ya ce to daga baya fa in na yi wannan rayuwar daga baya daga baya fa yake mutuwa kawai musa ya ce aikin banza in mutu yanzu in ka ba ta lokaci mutuwa ma alheri ne domin ka tashi ana daukanka daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan adda ka tafi ka huta ya yi a yau da maka tuna a fili ne allah ya ke yi amma ummati ma baina ma baina fitina wa sabina duk surutu wanda nake magana ba ni ba ba wallahi ina son dan dari ko da goma ina gaya maku da kawai saboda tsohon yana da kyau za ku taimaka ayanka na farko ka taimako jikokinka ka taimako abokananka ku duka in na yi tsohon rai ai kun sani zan taimake ku kuma zan taimako ayanku da jikokinku amma in an tafi da wuri kuma to kaga shi kenan in ba ku yi addu'a ba ni ba ruwa na بعثنا لكم عبادا لنا أولي بأس شديد ما تكر فيه كرفافا فجاسوا خيال ديري فترددوا لطلب لطلبكم ولا إن سن ساك غبا نفدا بذاكو ربوا sai ɗaya a cikinku ya mutu inda har ga ido da ido ka kalle shi ya kalle ka ya fada kun fara fada shi kenan sai dai ka kashe shi ko shi ya kashe kawai wa kana wa'dan na'am haka ne ko wa kana wa'dan maqbulan wa qad afsadu al-awwal bi qatl zakariya wannan alkawalin Allah tabaraka wa ta'ala tabbatace shi sun ba ta kasa su bani isra'ila na farko kara kara tayin kara hula na sun kashe annabin Allah zakariya فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وصبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس sai suka kashe su suka hada su da wani babban sarki mahaukaci wanda baya waiwaye ba haushe kuma ya ce tafiya waiwaya a don tafiya baya shi gaba kawai kashe wata yake ya shiga ko'ina ya kashe kusan mutum dubu saba'in a cikinsu cikin baitul maqdis garin annabawa suka kama a yanzu suka mai su bayi suka duk rushe gidajensu kamar abin da ake kenan yanzu wallahi su marar na alakumul karrata
وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناهم أرسلا ثم رددنا لكم الكرة كرتين الكرة الأولى فجابوا خيال الديار وكان وعدا مقولا ثم رددنا sai muka sake kuma suka sake ma Allah butulci suka bata kasa da zalunci da kashe-kashe da wanda yake da karfi ya hau kan mara karfi lokacin to sai Allah ya dawo masu da mulkinsu a daulata wal ghalabata da kuma rinjaye su bani isra'ila suka dawo bayan raunin nan suka dawo kuma suka dawo suka saka yin karfi kuma ba da mai haka sanace bayan shekara dari ko to wa amdadna kun bi anwarin gwabanina sai muka ba ku dukiya da kuma 'ya'ya masu yawa waje alnakun aksara nafiran sai muka sanya ku mu Allah ta baraka ta'ala jama'a ko kabila ko dangi mai karfi mai girma mai alfarma mai wadata kudin duniyan nan duk bank bank world bank wa yake rike shi ba yahudawa ba to jiragen sama motoci bindigogi duk wa yake yin su yahudawa wannan abu ne wanda nake magana da ku yanzu an ce mutanen kaula mutanen kaula a yanzu suna kallo na ko waye wannan yahudawa da kai aka bari sai ka kai su kalla za a dare ba kai ba to wannan fankan wannan duk ba yahudawa suka yi ba to shi ne sun maradar na lakumul karrata Allah ya mayar masu da daulansu da galabansu da komai nasu wa amdatukum wa amdatnakum bi amwalin wa banina waja'alnakum aktsara nafira ma'ana jama'a mai karfi mai wadata wa qulna sai muka ce musu mu Allah in ahsantum عسى ربكم na'am in ahsantum ahsantum li anfusikum Allah tabaraka wa ta'ala yace bani Isra'ila in kun bi Allah ba ku saba masa ba to kanku ku kaiwa li'anna sawabuhu laha saboda wanda ya kyautata kyautata ce zai samu ladan kyautatawa Allah ya samu kyauta wa in asatum in kuma kuka bata bil fasadi falaha tuma wanda man man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa mithqala dharratin sharran yarahu falaha isa'atukum to wannan mummunan na wanda kuka yi to zai koma kan idza jaa wa'dul akhirati duk lokacin da sawon na karshe ba'athna liyasu wujuh ba'athna alaikum sai muka ba'athna ba'athna ko sai muka turo wasu kuma sojojin in kuka sake laifi kuma zan ƙara tura wasu kuma sarakuna ma mahaukata wanda ba sa waiwaya su ma su zo su sake fada muku yadda suka yi da a kashe ku a yi muku azaba a kashe ayanku da matayenku liya su wajen hukum ya hazuru na ku za su saku cikin bakin ciki wanda ba ku taba gani ba wanda har lokacin duk duniya gaba daya duk wanda ya kalle ku zai san akwai bakin ciki a cikin fuskokinku abin da muke gani kenan duk wanda ya kalli yanzu bani isra'ila da falastinawa cikin television ko jarida kana kallon su kawai ka tabbatar wa'in nan akwai bakin ciki a fuskar su to so bakin ciki yayi bakin ciki kala kala ne akwai wanda zaka yi bayyanawa akwai wanda inda zaka yi boyewa amma in yayi tsanani ya kai inda ya kai Allah ya kiyaye mu to mutum ba zai iya bayan dole li yasu'u wudu'akum يحضنونكم بالقتل والسبيح حزنا يظهر في وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره كما za su saka cikin shiga cikin masallacin Baitul Maqdis da kafafuwan su da bundugogin su da bama baman su da da da takalmin su inda za inda in an je annabawa ma sun shirya takalmin su yi sallah to yau da idon ku kana ganin sojoji da bundugogin da takalmin su katti suna shiga cikin masallacin baitul maqdis da takalmin ba su ce ba gashi Allah ya faɗi tuntun saboda izgilanci wal yatabbiru ma alu tadbira Allah tabaraka ta'ala zai halaka su to halakawa mai girma ma ma alu tadbira halakawa mai girma saboda rinjayen su wanda suka yi da kuma tatbiran ya halaka su halakawa mai girma wakar afsadu saniyan sai suka sake lalatawa kuma abinda Allah ya umarce su ba su yi ba suka kashe annabi Yahya Allah ya sake aika masu buktu nasar akwai wani sarki ana cewa buktu nasar sai ya shiga cikin baitul maqdis sai ya kashe a cikin su dubu saba'in ata rabbukum an yarhamakum shi Allah tabaraka ta'ala zai iya ubangijinku zai iya jin tausayinku eh yayi jin kai akan na biyu na farko kun yi ya tura muku sarki jababiratu na biyu kun sake laifi ya tura baktun baktun nasar amma daga baya zai iya ya fi muku kuma ya sauka muku rahamansa Allah ya sai haka wa in uttum uduna in kun koma ga lalata kuma mu ma Allah za mu koma murama akan lalata wanda kuka yi wa kada adu bi takdibi sai suka dawo kuma suka sake kare ta annabi Muhammad sallallahu bayan sun bar baitul maqdis sun haura kuma sun tafi har can madina shekaru fiye da biyar goma ishirin talatin arba'in ma suna jiran karshen annabawa wanda zai bayyana a wannan garin madinatul munawwara da manzo Allah ya zo suka ce wai su ba su yadda ba suka kare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya ba annabi Muhammad umurni ya sake yake su shine bani quraizata wa bani nadir wa darbul jasiyati alaihim ya daura musu kuma haraji wanda za su dinga biya kullum haka ne Allah ya ya kare da an da bani Isra'ila za su walakantattu a nan duniya gobe lahiran kuma za su walakantar saboda dalilin shine duk inda ka ga bayahude wanda ya fi kowa kudi ga jiragen sama ga rolls royce ga maibach ga bugatti ga push gashi gashi gashi duk wayannan ko to karshenta gajeren wando da t-shirt na 1500 ga ac ga gado ga komai karshen ta bakin ruwa wai zai sha iska اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الفاتح لما سبحانه وتعالى بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله قديم وقال سبحان ربي والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم كيف حالكم كيف انتم الحمد لله ما شاء الله بارك الله الحمد لله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله